والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha bakwai daidai ga watan ramadan 446 bayan hijira daga makka zuwa madina ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma dai sha bakwai ga watan maris 2025 jalar raƙumi tambaya zai cikinmu wa zai gaya min matar nan da wanda cikin malaman hadisi suratu hadisi da manzon Allah ya yi kaurai bar duniya sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar da Umar sai suka kai mata ziyara don su yi mata ta'aziyya tana ganin sai ta fara kuka sai suka ce kuka mai yake ya wance Allah ya karbi annabin shi shin ya koma zuwa ga mahalici ba shi fi mishi alkhairi ba ai abinda Allah ya tanadan mai ya fi gidan duniyan nan ta ce ba wannan ne ke sa na kuka ba ina kuka ne saboda wahayi kuma ya yanke kira to a dalilin wannan abubakar da umar suka fashe da kuka cewa alaƙa tsakanin sama da ƙasa saukar wahayi ta yanke tunda wane ne annabi da za a yi mai wahayi kuma tun da manzo ya tafi wace mata ce wannan na ummu aiman ahsant ummu aiman albarakatul habashiyya ita ce wannan ruwaya ce da take ingantacciya ta gurke sunanta tana cikin waɗanda mahaifinsa abdalla ya bar mai don kulawa da shi takan ɗauke shi tana ya rabba na abkila na muhammadan hatta na rahuya fi alwon masar ummu aiman albarakar habashiya wane ne cikin sahabbai ya ce lokacin da annabi ya zo madina ta haskaka ta yi bar duniya sai ta yi duhu dulip mun yi bakin ciki wa ya faɗo ne anas bin malik kuma yana cikin bukhari ya kama da musamman abuwa ɗin sai na abubakar na saddiƙo yana wata unguwa a madina a wajen gari al'awali ya samu labarin rasuwar ya garzo ya bude fuskar annabi ya sumbace shi ya ce tifta hayyan wa mayyita cikin ni'ima kake a raye kuma a mace tambaya ya sunan unguwar da yake zaune sunan gwada janar ana cewa awali kamar kai ka ce cikin gari cikin gari unguwanni ne da yawa ya misali to ya sunan unguwar me yasa mutum da yake bada amsa ne aina antum ya shiga la hawla wala quwwata illa ba kan tarihin musulunci ne wace shekara aka samu yancin Najeriya nan dukun sani ko ba mu ga wannan ba as-sunh ko as-san goshi kenan ina tambayoyin mu آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم وإياكم وإياكم yana tambaya kan mace mai al'ada za ta karanta ƙura'ani idan za ta karanta ƙura'ani idan ta biyo ta kan ayar
to wannan matsala ita ma kullum kusance kusan kullum ana yawan magana a kanta karatun ƙur'ani ga mace mai haila rassa ne biyu na fahimtar mabota ilimi wanda ni na kai gare ta rashi na farko halattawa na biyu rashin halattawa amma ba haramtawa ba karaha tanzihiyya dalilin halittawa da annabi ga mana na fatima afuna na aisha cewa miƙo min kaza ta ce ina haila sai ce ina haidatake laisar biye da ke yau ya halaki ba hannunki take ba tun dai hannu a tabawa kenan an kore karantawa min babil aula za ka yi istimbatun hukunci ana inda ya karantawa ne kawai wanda nasi ya tabbata karraba zai karanta ƙur'ani ba shine mai janaba ra'ayi na biyu shine ka ta karanta taqur hatta tatahura lianna hadha alkitabu munazzahun kitabullahi rabbil alamin to fahimta ta tsaka tsaki anan in dai karatun ya zama na dole ne kaddara misali jarabawa take a makaranta kuma ta yi tasmi'i ta jiyar shi ne abin da zai sa a ce ta yi jarabawa ya zama ka ba ta hukuncin larura a nan kuma a darurat ta bai halma hazorat inda a wannan janibi ne amma in ba haka ba muna ganin ta haƙura gabarin karatun hatta yi tsarki tukun sai in akwai larura ko tana ɗora mai 'ya'yanta karatu ta jiyar da su to ku biya in ji don za a tambaye ku a makaranta kuma wannan bayanin akwai yiwuwar ɗan nata ya faɗi idan bai iya ba kuma mahaifin shi baya nan da zai koya mai a irin wannan hali wannan juz'iyya ɗin ya juzu laha an taqra'a li'amil darura a fahimtum wannan shine amma in ta zo wajen suna tilawa fa ba za ta yi ba zai ta bar shi kawai shi ma nan ai wata juz'iyya ce ta haifar da haka ai misali sujuda ai ba dole bane a kanta inda ya zo dole ma suna ce walam yu'zam alaina ba an matsa mana bane na'am wa iyyakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam yace da Allah malamin na neman ƙarin haske akan wannan hadisi khairukum khairukum li ahli
wa ana khairukum li ahli mafi alkhairun ku shine mafi alkhairi game da iyalin shi gaskiya mafitan shi bana iya tuna makharjin sa amma a sani na hadisi ne tabbatacce amma ka bani lokaci in koma zuwa ga takhrijin hadisin ta kuma gobe zan ba ku ƙarin gaske akai amma generally hadisin yana da matsayi amma na fi son in tabbatar muku ga wanda ya fitar da shi ga malam ba shi wannan shi ne tsarin mu baka nasi mu baka mafita saboda suna cewa man ahalaka faqad azaraka to tana min Allah kai mu gobe
amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tambaya ya ce malam mutumin da ya mutu yana shi'a kowa ya san dan shi'a ne a area za mu yi masa sallah za mu yi janazarsa za mu kuma roƙa masa Allah gafara ko ba za mu yi ba ya danganta ga shin musulmi ne shi ko ba musulmi ba ne shi sai ka kalli wannan ai malamai suna da bayanai game da 'yan shi'a duk ɗan shi'an da misali zai ce ƙur'ani an tauye shi an naƙasa shi an gane ko kamar a tusi abin da ya fara a littafinsa fasulul khitab fi ithbati taharifi kitar arba haka tusi ya fara wai bayani daki-daki kan tabbatar da cewa lalle an canza an rage an yi kwangi a littafin ubangiji wannan kafirci ne mai wannan magana ɗin sha ba za mu sallace shi ka ɗauki misali alƙurmutsi a hijira na da shekara ƙarni na ainihin hudu da suka je suka ainihin kai maka aba hari suka tumbuki alhajarul aswad shi a ne gola ɗan aika fara ne wala shak to malami suka ce to menene hukunci wanda ya zagi abokan da umar wannan fasiki ne number one wanda ya zagi aisha kuma ya tuhume ta to shi wannan kafiri ne saboda ya kare ta ayoyi ɗaiɗaiɗai guda goma sha shida tun daga innan na ja'o bil ifki usbatun minkum har zuwa aya ta ashirin da shida alkhabithatul khabithin ƙaryatawa ne wannan kafiri ne ko shakka ba da haka amma kuma waɗanda kawai su awai son iyalan annabi ne abubakar ba shi ne na bamba ali shi ne na buwa sunan nan abin ya tsaya sai ka tunan jahilai ne kawai kana bukata ka ilmantar da su da haka ba ma kudin goro ai sai ka binciki wanne ne amma duk wanda ke cikin wannan tafiyar ba shi da ma ilimin gane ina aka dosa to kake masa kudin goro la'alla ilimin bai kai gare shi ba jahilci ne kawai kun fahimce ni ko a wannan unguwar tamu zai kai shekara kusan goma yau akwai wani bawan Allah da yake da kanwa daga ƙauyensu ya ce don Allah malin zan kawo ta ka ja hankalinta ta fahimci suwaye iyalan annabi suwaye sahabbai ta zauna a gabana duk magana in na yi ce mu dai muna son iyalan muhammada rasulullah yadda ka jinnan in yi in yi iyalan muhammada rasulullah ba ta ma yi faɗin muhammadu ɗin ba in ce sai muhammada haka ta dinga faɗa haka na rubutu kaga wannan sai ka ce mata kafin ita fa son iyalan ne baddan ba ta sanya ake wato sun ce idza kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam ba ta sani bane to irin waɗannan suna nan shi yasa baka kudin goro shi yasa ko fitar da aka yi da sunan kira zuwa ga sunna a baya ka ya ce su wani kafirai ne dan me zaka kafirta mutane kai ke da aljanna la a mai da hankali takfiri abu ne mai hadarin gaske malamai suka ce duk wanda ya tabbata da imani a musulunci baka isa ka fitar da shi ba sai fa da abin da ya tabbatar da korewar wannan imani wanda ka ji ba masu cewa kafiri ne kalmar za ta yi yawo ta nemi cewa kafiri ne in ta rasa sai da dawo kanka kai da kafa so we have to be careful na akwai batattu da suka sauka daga da'ira daga hanya suka bace in har mutum ya bayyana daga aƙidarsa ta shi'a ko ɗan wane ne ya nuna abin da ya warware musulunci da aka sani kowa ya sani an kara ma ulima min addini bi darura to ai kafirci zannan ba koyi yake ba kai ma in kai musu ka bi shi kenan misali saboda abu ne da ke bukatar ilimi ba gaggautawa ba na'am dole ka kyamace su bisa abin da suke ah me zan yi da me zagin safe ai ba ni ba shi abadan sai dai ya bar wannan muguwar hanya ko kai ka bi ka bari ka bi shi ka lalace amma to kafiri ne sai mu kuma zo ga tafasid da muka faɗa to wanda ya ce ƙur'ani na kasashe ne ba musulmi ba ne ku ji da wannan to wanda ya ce na aisha yar wuta ce ba musulmi ba ne ka san da wannan wanda ya zage sahabbai ya ce kwata-kwata ba adalai ba ne ba musulmi ba ne inda gaba ɗayan su shi ne abinda malami suka ba ka musu kudin goro na fata an gane ko ai da yawa akwai malaman hadisi da aka ce shi'a alhakim annai saburi amma wani irin shi'anci yake la shi kawai fifita ali kan abubakar karkada karka kara baya mustanakusi baya la'antarsu wa inna min shi'atihi la ibrahim wato ana nufin jama'a kawai idan aka fice malaman hadisi na farko wani shi'a ne bayan da kake tsammani isna ashariya ismailiya ba irin wannan bane wannan wasu daga ciki kungiyoyi na batiniya sun yi inkarin ma Allah gaba daya daga cikin su Ismailiya aga khan aga khaniya ka san su amma suna labewa da shi'anci misali amma misali idan ka dauki irin su shi'a irin su shugabannin na Syria da aka kwabe Bashar al-Assad da shi da uban shi wadannan ba musulmi bane bisa bayanin malami saboda nusairiya ne wanda suke allanta na ali amma sai su fake da shi'a su kansu ma wasu shi'a din suna la'antarsu duhu na dukan duhu haka ya kamata a tafi da abin bisa ilimi da fahimta allah ka nuna mana shirya mu riƙe ta ƙarya ka ba mu ikon guje mata shi yasa kullum ku lizamci karatukan malaman suna duk inda suke suke nuna muku ga hakikanin hanya ba wai shirme da ainihin da'awar son iyalin gidan annabi ba ya za ka so iyalin gidan annabi ka zagi sabon shi malin ya ce habbo karabataho wasabbo sahabaho jadala ne inda Allah muntaki ba ne sun yi da'awar son iyalan gidan annabi kuma sun zagi sabon shi what a contradiction ƙarya ne daga cikin alamar son annabi alamar son annabi guda takwas fitattu daga cikin hubbu sahabati min alamati mahabbati son sahabban shi babban adireshin cewa kai musulmin kirki ne saraka shi an ciya danganta ga labadin in mutum ya kai jallin kafiri ba shaka za mu ce kafiri wanda kuma aka sa bisa jahilci shin ka ilmantar da shi tukun ya ma gane tukun ku fahimci matsalar da kyau Allah kyauta
lafiya bukata yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam malam ya hukuncin ziyara makabarta duk sati
ni a sani na ban san inda hadisi tabbatar da haka ba abin da ya zo shi ne kai ziyara duk sati ranar juma'a to hadisi ne ba hadisi ba za ka same shi a cikin alfawa'idul majmu'a fil ahadithil mawdu'a na ashaukani za ka sami ire su haka kuma littafin annafila fil ahadithil mawdu'a wal batila na abu isa al-huwaini da sauransu misali sun tattaro irinsu misali wanda ba su inganta ba cewa duk sati mutum ya kaiwa mamata ziyara ran juma'a musamman wannan hadisi bai inganta ba na'am lokacin da za ka kai ziyara ka kai babu dalilin ɗaure haka da cewa sai sati sati a fahimtun taib
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum salam wa rahmatullah.
shakira makalla ba kara mana a ciki a kan waɗannan ayoyi ba za ka ta hamal haka ba sai can ya ce awon miskinan za mataraba
ita wannan ai ka ɗauko ne daga sura ta 90 daidai suratul baladi Allah ce falaqta hamal aqaba yau ai mutum bai kutsa cikin kukubi ba kukubi to tsaya ka ji wa ma adraka mal aqaba menene kukubi ma'ana al aqaba abu mai wahalan gaske waɗannan da ke suke son su yaƙi annabi su raba shi da maka kaza kaza ina ma su yi imani su yi aiki gagarumi mai wahala mai cike da lada shine ma'anar aya to me aiki mai wahala sai ce me fakko raqaba a wata ruwaya fakka raqaba shine fakko raqaba yan tawuyaye shine al'aqaba ana ka samu bawa ka yantar da shi gabarin bauta don ya zama hurran shine al'aqaba ya ba da zaɓi na wani fakko raƙaba au it'amun fi yawmin dhi masghaba masghaba suka ce faqrun shadid ko ka ciyar da abinci a rana irin ta talauci mai mummuna hali masghaba to kaga misali suka ce masghaba shine saboda tsabar talauci an kai ana cin ganye ko ana cin fata shine masgaba to ka samu mutane a irin wannan yanayi ka ba su to ba sai an kai wannan jallin ba akwai rashi a ce da kai wallahi kwana uku bani da abinci to ba shi abincin ma in kana da hali raba mai abin da kake da shi a hannunka na abinci ka ciyar lokacin bakar wahala shine masgaba to amma suwa za a ba su abincin yatiman maraya au miskinan za mataraba ko miskini maturbancin hannu ma'ana wanda talauci ya mamaye hannun shi ba komai sai turbaya kawai kun gane? wane ne yatim yatim kullu tiflin faqada aban lahu idan aliyutum aliyutumu innama ya ta'atta min aljanibil abawi lal janibil umawi maraici orphanhood yana faruwa ta bangaren ainihin uba ne yaro ya rasa uban shi don maraya ne kuma bai balaga ba maraici ba ka kallo ta bangaren uwa saboda ba ita bace ke kawo mai za a ci mai za a sha misali sai dai maraici kawai na ma'ana aka ce ba maraya sai rago to sai aya ta ce ka ciyar da abinci ga yatiman za makaraba na kusa da kai yana da karaba ta jini wanda duk ya ɗauki maraya nashi ko na wani annabi ce haka muke aljanna kun gane ko ko miskini za matar mabocin talauci sun makana nizin amin a takaici shine ma na wani aya wallahu ala wa iyakum sai karin tambaya dama uku na so ne muku ƙarƙashin a jalar amma kai shiru ko nake so ku amsa cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam wace ce da ya rasu yana cikin bukhari hadisi tace ya abatahu أجاب ربا دعاه يا أبتاه الله أكبر جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه يا بابا يا أمس كرم أبنجي يا بابا أنا aljannal firdaus ne makomashi ya babana muna ma mala'ika jibril ta'aziyar rabonmu da kai cikin ɗayan annabi sallallahu wa ya faɗa wannan magana nana fatima az-zahra jazakumullahu khaira iqra ka sake mai ta aikon san muna aya ta 157 ne ko ba mu ƙara sharhin ta ba sharhi mai tsayin gaske wani malami ne wannan sharhi al-qurtubi shekarar haihuwar qurtubi na gaya muku shekara ce shekara aka haifi qurtubi a kalandar gregory ko kuma ga min kalandar yani hijri hijri 600 ya rayu shekara na 59 arafton a kalandar bature ba kuma ce ko 1214 ya mutu 1273 a yana ya rasu ammuniya ina a masar amma shi na kafin yawon al-kurtubi ya yi sunan shi abu abdullahi muhammadu bin ahmad al-kurtubi al-ansari al-andalusi raftun da ya rubuta wannan littafi kurtubi wato tafsiri ne mai albarka kwarai da gaske na gaya muka ibn taimiyya ke cewa wa tafsiruhu ahsanu min tafsir al-kashaf kashaf na az-zamakhshir tayyib to shine da yazo wannan aya wanda mun riga mun jiya amma saboda albarkacin qur'ani sake mai ta mana aya din aya 157 iqra a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alladhina yattabi'una ar-rasula النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إصرهم والأغلال التي كانت عليهم نعم
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون
to idan mun mance ba jiya mun fassara abin da ya sawaka na wannan aya amma sai muka dauko fassaran al-Imam al-Qurtubi haka ne Qurtubi ce fiha ashru masail wannan aya in za a tsatsefe ta zaka fitar da hukunce hukunce guda goma mun karanta har nawa jiya biyar to ba sai mu mita ba sai mu je zuwa ga mas'ala ta shida sai yace yani as-sadisa mas'ala ta shida inda Allah ya ce wa yuhillu lahum at-tayyibat annabi daga cikin aikin shi sallallahu yana halattawa mutane abubuwa daɗaɗa at-tayyibu fi shar'a abinda yake mai daɗi a mahangan shari'a mai kuma daɗi a baka ko da abu ba shi da daɗi a baki in a shari'a halal ne to shi ne attayi misali mai shuwaka ita Allah ya hore maka da ita da alayyahu wanne yake da ɗaci ne to amma a shuwaka na ita Allah ya hore maka ita ce kuma daga halal ne to attayi ke nan farfesun da ya ji haɗi amma na sata ne a wuzu billah kaga attayi ne a baki a shari'a fa khabir saboda a tsayib ka kalle shi critically ya zamanto ta fuskar shari'a tukunta ga musu da shi yau giya ba daɗi take a baki mai sha ba amma khabisa ce ko ku fahimta ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yana halatta wa ainihin bayin Allah at-tayyibat imamuna malik limamin gidan hijira wanda shafi'i ke cewa idza dhukira al-ulama famalikun an-najm in an ce malamai ai maliku tauraro ne ya kai gaya Allah ya rahamshe su to saka abun maliku in kace at-tayyibat duk abin da yake an halatta wa mutum ina fata an gane ko yawwa to amma kuma al-khaba'ith fa sune al-muharramat sai ibn abbas ke cewa muharramat kamar naman alade alade khabith ne a kamanni ba shi da kyan gani shi yasa kullum nakan nakan ja hankalin yan uwa da tafiye-tafiye kan kai su su sauka a hotels a zo irin cin abincin nan buffet na safe a ce kowa ya je wajen cin abinci ka ga abinci an jira su ras kuma kowanne an liƙa takarda an sa suna wasu wuraren sai ga sun sa paul wannan naman alade ne sai kafirai ne kai musulmi ka sauka wurin ba ka mai da hankali ba garin kwashe-kwashe sai kwasu abin da bai halatta gare ina nufin haka na faruwa ina faɗa ne don a yi kaffa-kaffa duk inda ka je ka je zuwa ga abu kaga ko ƙoshiya ko ƙoshiya ko cibi da ake ɗebo wannan nama aka ɗebi naman alade to haramun ne ka yi amfani da cokali ka ɗebi abinci da alade saboda roman fa ya za ka yi da shi Allah ya kyauta so gaskiya sai mutum ya mai da hankali alade misali da kuma ainihin riba ya ce kaga waɗannan dukkaninsu khaba'if barin tambaye ku mutumin da ya ce na je banki na samo sababbin naira ashirin ashirin sababbi karkar mint dubu ɗari duk wanda ke son sabon kuɗi musamman sallah ta karatu ya je ƙauye ya burge ya bayar sabon kuɗi akwai jan hankali ya zo duk dubu biyar sababi karkar ya ɗauka ya bani dubu shida tsofaffi ƙusan ce wannan ai business ne is clean business mene ne ai bukata ce yake da ita saboda zai kwalisa da sabon kudin tsofaffin sun daga sun daga-daga to wannan ya halatta ko bai halatta ba haramun ne riba ce kai tsaye duk wanda ya ci haram na nufin wannan yana cikin alkhaba'ir tun da ya baci riba sai maka ba da misali da riba misali na nan da yawa irin haka kun gane? mutum ne sai ce wani da Allah ba na rancen naira 500 a cikai bani da ita amma ga wannan wayar kudinta dubu ɗari shida ne je ka sayar ka dawo min da ainihin dubu ɗari sauran ka rike ka biya ni daga baya kuma ya tafiye sayar ya ciyar biyan bukata ya dawo mishi da mishi wannan ya halatta ko bai halatta ya halatta tawarruk ok na uku da Allah ba ni bashin wannan motar ina matsanancin bukata ne to shikenan je ka dauka na baka bashi ka biya ni bayan wata daya akan naira miliyan biyar inda kudi kake bukata ka dauke ta akan haka ka je ka sayar ka biya bukatanka miliyan nawa yake bukata haka da ya tafi ce dawo na saye ta miliyan 4,500 kudi kake bukata ga shi kashi amma ina binka 500 nan gaba ya halatta? ya halatta? kai da gaji ka san haramun amma yana faruwa cikin mutane malin ya ce yana cikin alkhaba'ir babban sallah ta yi sai aka samu wani bakauye ya taho da raguna cikin birni zai je ya sayar don ya sami abin biyan bukata na sha ba da wannan misali saboda haka sai gamu da wani fitacce sananne ya ce a ragunan naka kawo su ma nawa kake so ka sayar da kowane rago kuma ya zo da raguna ka ɗauka guda hamsin sai ce eh kowane rago zan sayar akan naira dubu talatin talatin in ma akwai ragon dubu talatin kenan a yanzu saboda kai ce to kawo kai baka san gari ba sai tattaro raguna hamsin sau naira dubu talatin nawa kenan ya kai miliyan to sai ce da wannan mutumin ya zauna a rumfa kai baka san da kasuwa take ba ne zan ji kaga zama to simsar wani shi ake cewa samsara kuma haramun ne samsaranci a cikin ciki amma da jika an yaka to da kai tattara ragunan nan da ya tafi sai sayar da kowane rago akan dubu hamsin hamsin shi mai rago ya ce a sayar akan dubu nawa sai ci ashirin ashirin din kai sau hamsin da ya tafi sai ce ai kasuwa ta kare na sayar akan kowane dubu ashirin da biyar biyar ya sake cire 'yan kai din ya soke aljo ita to ina ladan aiki na eh a sallame shi to ina zuwa ina tabbatar muku irin waɗannan abubuwa wanda ma suka fi wannan muni akwai cikin wannan al'ummata mu a yau sannan muna son mu ga daidai ta mu ga daidai ba su kaguwa an tafi a jirkice na'am na'am
ya fi wanda zai kai bugu sai je ce mata abin da aka sayar a bugu bai kai yadda ake sayar ba saboda aka an faɗi ta biya shi kuɗin kai shinkafa a gani ko?
ya ci haramun da zai yi shinkafa kuma aka ce masa haramun ya ce a ai kasuwanci
to kaga shine waɗanda suka ce Allah ya ce wa halallahu al-bay'a wa harrama riba qalu innamal bay'u mithlu ar-riba shine fa abin da yake faɗa ai kasuwanci ne ai mun iya ne kai kake da ilimin kasuwanci baka tambayi shari'a ba kasuwanci na bukatar sharɗi guda biyar fa ko shida dole sai an samu mai saya alba'i mai saidawa kai nake sunanci sannan kuma mai saya almushtari sannan asila commodity sannan kuma asaman farashi da za ka bayar ka ɗauki kayan sannan a samu yarda a samu siga to kalli abin da yi saboda misalin da ya bari ya kama da misalin da na ba ku ai to wannan yana nan da yawa cikin al'umma a yau shi ne ce sannan muna so mu ga daidai bayan mu bamu tafi daidai din ba Allah muna roƙonka assalamata wal afiya me yasa muka shigo da wannan magana eh saboda cikin wannan gaba ta shida ta al-qurtubi da yazo magana kan al-khaba'is sai dauko fassarar ibnu abbas ya ce al-khinzir war riba shi za mu ka tsaya wurin wa gairuhu da wani haka ya hada hatta irin harkokin ai ga wani wani international level marketing financial kaza kaza kaza harkokin kudi kawo naira miliyan daya ka zuba jari ba za ka taba samun faduwa ba multi-level market suna yi duk cinikin da za a ce da kai kawo ainihin jarin kaza za ka dinga kwasa riba ba ka yi faduwa kullum yaudara ce ƙa'idar ciniki mai sharɗi kusan guda bakwai dole hannun da ke ƙirga riba watan wataran dole ya ƙirga faduwa sai ka ce ba faduwa yaudara ce kawai mutane da yawa kuma na ta shiga ana son a tsaye kuɗi in fonzi schemes fraudsters waɗanda koda ta hanyar net za su dinga kwasan kudaden mutane duk yana cikin alkhaba'is tunda ya ce wa ghairuhu da wani haka Allah ka gyara mu to akwai cikin malaman da kuma suka ce cikin abubuwan da Allah ya halatta ya halatta mutum ya ci maciji su suna gani da cikin at-tayyibat in dai mutanen yankin su maciji yana musu su ci kayan su wal aqarib da kunamu wal khanafiz da buzuzai kun san buzuzu ko sunan shi al khunfasa da yawa ana ce da shi mai khanafiz da makamantansu amma wannan magana akwai nazari akai an gane duk abin da mutane ke kyankyanin shi to ba a cin shi tsotsa akwai daɗi a ce tsotsa a gunsuwa tana kai ɗan cana ne kai? tana misali ko da matsala ce khilafiya wasu suka ce a yi maciji mai matsala shi ka cire guban mana ka cin za ka ci wasu suna ganin tun da yana da guba to karkaci sai zaman to kai acquiring din ɗabi'a na abin amma duk naman garin ku ka cinye ne ka je kana cin maciji misali kana zuwa ka tunkari sari kutub maciji ne sari kutub ko ganshe ka ko gobe da nisa ko kububuwa ko ganshe ka je ka ci su misali ni ban ga wani dalilin ce sai abu na misali amma yan wasu fuka sun halatta bisa dalilin su halasa amma imamu shafi'i yana cewa wato duk abin da yake na cikin almutakazzarat ya har da haka ya ce da ka cin kunama haram ne a gane ko? da kuma alhanafiz buzuzu da alwazaru tsaka da duk wanda ke wannan layin kai mai za ka yi da tsaka ina fata an gane to da ya ambaci ainihin annabi yana haramta musu alkhaba'il hannu ba ku misali na ce ka sami misali farin allo ka sa a ba halittattun abubuwa alkhaba'il munanan abubuwa kun tuna ko in ka ɗauko rake za ka kai shi ina tayyiba gwanda ina tayyiba lemo ina tayyiba taba ina khaba'il ya ce tuwa yi harrimu alaihim alkhaba'ir daga wannan ashiyan ta ba haramun ne ke ko da mai gyara ta ya gyara ta Allah kyauta to ƙarƙashin wannan magana ke mta al'imamu al-ƙurtubi sannan kuma sai matsala ta bakwai ya ce da Allah ta'ala ce wa ya zau anhum israhum menene al-isra Allah yana ɗauke wa muminai israhum kayan niki-niki don asalin al'isr bisad shi ne afikal kayan nauyi an gane haka mujahid ya fada mujahid kuma fitaccen almajiri ne a makarantar tafsiri fil madarsa a tafsiriya al'abasiya har suna cewa idan ja aka tafsirun an mujahidin فحسبك به تفسيرا in tafsir maka daga mujahid shakurinka don yace na zo na gaban dan abbas na karanta qur'ani da fassara daga shafi zuwa shafi duk mas'ala istawqaftu sai na tsaye da shi in ce kai min filla filla ka ji karatun keke da keke kenan Allah ka ba mu irin wannan to haka mujahid ya faɗa a cikin wannan wuri da kuma ibnu jubair wal isru suka ce ya da kuma al'adu alƙawari haka ɗan abbas ya da kuma abda da kuma al'asar saboda haka banu isra'il daga cikin kayan nauyin da aka ɗora musu in mutum ya yi fitsari to ba ruwa ba ne kawai zai wanke masa fitsari sai ya sa abin karcewa kamar karfe ya goge sai jini ya fita tukun ya yi tsarki to sai mu aka ce rama wala tahmil alaina isran kama hamaltu ya ubangiji kar ka dora mana isr nauyi yanda ka dora mu dan su taurin kai suka yi Allah kuma ya ce qad fa'alt qad fa'alt na yafe muku banda ku ciki dalili saboda aya 107 cikin suratul anbiya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahma shamila mustaghriqa saboda sai Allah ya dauke musu al-isr wannan kayan nauyi din da fata an gane ko sannan kuma idan suka tara ganima ba sa cin gani ba in suka je gun yaƙi abinda suka samu na wobotes sai su tattara wuta ta zo daga sama ta cinye ta laƙumi amma mu aka halatta mana cin gani a raftun yana cikin al'isar sannan kuma in ji al-khurtubi wa idha hadatil mar'atu lam yaqrabuha lam yaqrabuha idan mace ta yi jinin haila ba su zaku zai ta ba sa cin abinci tare da ita ba sa sha da ita komai ta taba sai a kasantar da shi islam ya ce a ai mutum ce ki matakka tana haila za ku ci abinci tare inda ta sa baki ma ka sa ka sha mai laifi amma su a dokokinsu don an hana to shine wannan al'isir kayan nauyin da Allah yake cewa a dalilin annabin da na ɗauke muku naku a shekaga za mu gode ko? na shi ko sannan kuma sai ce ila gairi zalika min ma sabata fil hadithin sahih wa gairihi matsala kano kenan? ta bakwai ta takwas sai ce ƙauluhu ta'ala wal aghlal tikana alayhi ina kuma al aghlal da kukumma kukumma jam'in kukumi kukumi kamar ka ce mari al'isar da ke kan yahudawa da aghlal maruruwa da ke kafansu ku duk an kwance mu saboda kuna ƙarƙashin rahama ta ubangiji an tariƙi nabi muhammad ta haka al'imam al-kurtubi ke cewa al'aghlal fal'aghlalu ibaratun musta'ara da tura alƙal ibara ce da aka aro ta wato kamar wannan nauyin kamar ai hukumi ne ai a ce don fitsari ya taba a ce sai ka tufa in fitsari ba sai ka yaga ta ga ai kamar marina ko bu gane ba fata fitsari a ce sai ka goge jini ya fita mu ruwa kawai za ka sa kuma ka yi tsarki to shi ne kaga zama al'isir kuma zama aghlal to duk Allah ya ɗauke muku a dalilin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga ciki kuma an hana su aiki ranar asabar shi sa aka haramta musu farauta kifi ranar asabar sai suka yi wayo suka je suka sanya turakun kama kifiran juma'a da daddare suka yi tabbacinsu a ai asabar Allah ya ce mu ai mun sa abin da to kaga sai Allah ta lai dirka ke su waɗanda suka yi aka halaka su malaman da suka suka yi shiru aka haɗa hada su wanda suka faɗakar Allah ta'ala ya cece su daga azaba yana cikin abin da aka ɗora mai hudu saboda tsabar taurin kansu su suka ce inna Allah faqir wa nahnu aghniya ai Allah talaka ne a'udhu billah su suka ce Allah ya halitta ranar asabar a ranar kwanaki sai ya huta ranar asabar Allah ya karita a cikin sura mai lamba wato hamsin suratu qaf don haka ranar asabar rana ce da ba su aiki har alkurtubi ke cewa fa'innahu yurwa an ruwaito anna musa alaihi salam annabi musa رأى يوم السبت رجلا يحمل قصبا فضرب عنقه يا غور متي يا دوki qasaban wato kayan kamar rake sai kake aiki ranar asabar sai ya filla kanshi saboda ya keta alfarmar asabar to mu kaga ba a ce da murin juma'a kar mu aiki mu aka fifita mu da me ranar juma'a ba ce mu yi hutu ba to amma kada wannan ya zama dalili wasu ma'aikatu su dinga haramta wa musulmi zuwa aiki ranar juma'a je ka ko ba ce mai hutu ba an ka kalli nassin qur'ani akwai hutu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrilla wa dharul bay' ku bar ciniki ba shi wani hutu ne kware kware ko da ba gaya maka ba in dai an ce in an yi kiran sallar juma'a ku bar komai to don me za ka samu ‘ya'yan musulmi jaraba a wannan lokacin ku je masallaci aka ce amma ka ake mana wannan bankaura a wannan ƙasa duk jami'o'inmu ɗaya ni lacca ta ranjuma na sa aini ma musulmi ne musulmi ko musulmusul dole ne harkar ilmantarwa jami'o'inmu ku kalli muhimmancin inda aka kafa jami'a ƙa'idar ilmantarwa abin da ka tashari education abu uku ne universities colleges of education polytechnics da sauransu misali akwai abu guda uku wannan muna da tripartite roles for tertiary education matakai uku manufa uku da ke jagorantar manufar ilimi a manyan makarantu farko dai abin da ake kira karantarwa nagartacciyar karantarwa quality service delivery in teachings and lecturing yanzu ba mai kame-kame ba ne kawai abinda kake lecturing aka yi kasan abinda kake yi ba kwali ba ne kawai na iska kwalin koko da kosai misali wannan hakikan staff din babu shi turancin na kirki babu in arabiya ne daiwa suna nan sai ga arabiya tana wahalar da su kuma ga kwali so mil ticket muna kiransu tikitin abinci ne kawai saboda bature ya gama da ba ɗaya kenan na biyu abinda suke kira ainihin wato quality research work karantarwa da kuma bahasi in ka tashi a filinka ka yi binciken da da ka yi magana an san kasa inda ka rusa ina research yau ka karanta chemical engineering ko mechanical ka kasa iya facin taya kuma ga digi ana yana injiniya ko ka dewa injiniya ta baki wani dan siyasa ka ƙara karanta inda ɗin kamalin mota sai ta lalace sai ka yi tabbabin ka ce ko ba makaniki shi bai je makaranta ba ko ba ya faruwa ne kuma maka gyara tas ka ce masha Allah na shi kuma kai mista injiniya ne na'am ba karya ba ne akwai karatu akwai wanda suka iya da nan da ya kusa na uku kenan na biyu kenan na uku wanda shine magana ta take magana akai service to the host community duk jami'a a garin da aka kafa a yankin sai ta kalli al'adun mutanen wannan yankin to in ka ce kano sai ka yi magana al'adun musuluncinmu shi ne gaba da komai to a shekar ka zo da sunan kai lecturer ne a jami'a a kano dinnan kowace ka ce ba rana da sallar juma'a a kano din sannan kuma muna gani a kyale abinda ya daidai a ina kuka ce mana daidai a nan to me amfanin federalism din me ma'anar cewa kowa da yankin shi shine unity in diversity Allah ji kamala aminu kano ya ce najeriya ɗaya ce amma kowa da gidan ko ba ku san faɗa wannan magana ba kowa da gidan uban shi kuma gaskiya ne ai to me yasa mu nama addini sai ga mutum wani dan boko kinni jahili ina mu ba mu kawai ai kasa ɗaya ce kasa ɗaya ina al'adunmu misali ina kare mutuncinmu har an kai jillin da ake cin mutuncin yara a jami'o'inmu a kanan saboda sun sa hijabi sun sa niqabi sai ya fake da boko haram a baya to da abin ya wuce me yasa kuke tuga ya kar hijabi din niqabi din misali na'am amma kafira mai kirji da cross ba mai ce da ta kala ta rayuwa ce wannan inferiority complex ci baya ne saboda kai ya jama'a waɗannan ƙarƙashin wannan aya al'aghlal maruruwa da ƙuƙumma wanda ainihin aka cire musu an gane ko ranar asabar ranar hutu ne gun yahudawa moran juma'a na'am ba ce mai hutu ba na yadda amma abinda nake nufi wa zarul bai a kubar ciniki ku je mai sallah a yi hutu ne ka kira shi hutu ko ba hutu ba to nisa a wannan lokacin ake kuntata mai ba ma wannan har ranar sallah sai ga sa jarabawa a kunda ya sai sa ainihin jarabawa ranar christmas gaya min gaya min in ka isa to me za kuke kallon ana wani misali mu kalli jami'o'i su dace da bukatunmu tun da kasar mu ce wace da kai sai ka bi tsarin su tukun za ce ka iya karatu Allah ka samu mu ji waɗannan abubuwa sannan mu gyara su sannan kuma walam yakun fihim diyya malam yace yahudawa a wannan lokacin ba magana diyya kawai wanda yake sa ko kisan kure ne za ka shi kawai mu ne muke da diyya to diyya daga cikin al-aghlal tikarat alayhim aka cire mana albarkacin zuwa na salasala an gane idan ɗaya kisa ko bisa kuskure ne sai su shiga katoton ɗaki a sako musu riga irin ta duhu kowa ya ɗauki takobi uwa da uba mata da miji ai ta kaskas ana kaɗi shi ne faktulu an fi sako zalikun rukun da bare ku fita ba alaikun mu ba haka ake wa misali shi za shari'ar shari'a ce mai cike da rahama da jin kai albarkacin falala ta aiko annabi sallallahu alaihi wasallam na fata an gane ko sai ta takwas ko ta tara ko zai wuce to aya ɗaya ba aya ɗaya eh saboda haka sai mu tsaya anan sai mu ji mas'ala ta tara ko sannan mu kammala da ta goma insha Allahu ta'ala akwai wani dan uwa da ya same ni dazun dab da fara tafsiri cewa akwai wani dan uwanmu da ya rasu a Lagos kuma ana jin rasuwar ta kai kwana biyu ce ne kwana nawa ce ran juma'a ya rasu to ana jin ba a mai sallah ba in na fahimci ka da kyau to shi ne zo suna roƙon ko za mu yadda masu salatul ga'acin nisa ne hana inda har ɗanwa ne musulmi ya rasu ba a mai sallah ba aka binne shi a iya mai salatul ga'ib annabi salatul ga'ib to bisa wannan roƙon muka ce za mu yi da Allah saboda ka ayi haƙuri mu yi saho mu yi sallar gawa wanda babu gawar a wurin ya halatta a yaka a shari'ar musulunci اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين so sai a fito a yi sallah ko